أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وثامن الوجه على من أنكر دعوى امرئ خشية أن لا يهدر من بعد تأجيل لهذا المدعي بقدر ما استحق فيما يدعي وقيل إن لم يلف من يضمنه للخصم لازمه ولا يسجنه وأشهب بضامن الوجه قضى عليه حتما وبقوله القضاء ويبرأ الحميل بالوجه متى أهبر مضمونا لخصم ميت وأخر السائل للإرجاء كاليوم عند الحكم بالأداء إن جاء في الحال بضامن وإن lam yati bil hamili bil mali sujin muna magana akan daukan beli dama shi daukan beli yana fitowa ta fuska biyu ne imma mutumin da zai dauki beli din ya zo gaban kuliya ya ce zan tsayawa ne wa imma wani lokaci shari'a ce za ta nemi ka kawo mai tsaya maka mai tsayawa din kala biyu ne wani lokaci wani zai zo ya ce zan tsayawa wani kai alkali ba ka da daman ka ce ba ka yadda ba tunda ai ku so kuke kawai hakkin ya tabbata akwai lokacin da kuma hukumar ce za ta nemi ka kawo mai tsaya ma in ba haka ba za mu kama ka mu rufe to wancan na baya muna magana ne akan shi ne belin shi ne ya zo zai tsaya mai to yanzu a nan za mu nemi wani irin tsayawa za ka yi wa huwa bima ayyana lil muayyini wa huwa bima lil haythu lam yuayyan ba mun faɗi haka ba to yau kuma ana rikicin akan haƙi mai ƙara ya kawo ƙaran wani an kirawo wanda ake ƙara an karanta mishi abin da ake ƙaran shi ya yi inkari sai mai ƙara aka ce kana da shaida ya ce yana da shaida ya je kawo shaida ɗaya bai samu na biyu ba dama ɗayan biyu ne in ma ka samu shaidu guda biyu a dilai wa in ma in shaida ɗaya ne ka haɗa da rantsuwa to ga shaida ɗaya ya samu an yi tarkiya an tabbatar da za a karɓi shaidan shi ko kuma an karɓi shaidan shi me ake jira ana jiran shaida na biyu ne shi kuma mai ƙara ya ce yana da shaida na biyu zai je kawo shi kuma wannan mai inkari ya ce shi sam ya yi inkari har yanzu shi bai yarda ba to a wannan tsakanin shi wanda zai je kashe da na aika ga dole za a ɗiba mar lokacin da zai je kashe da to daga yanzu zuwa wannan lokacin za mu bar mutumin nan ya tafi ne ba zai yi ba saboda haƙƙi ya kusa nuna shi ne baikin baya wa shahidul adul li qa'imin bi haqq ida'u madlubin bihi bamin haqq haƙƙi ya kusa nuna in ma ya kawo shaida na biyu ne wa in ma ya hada da rantsuwa kawai a bashi abin shi to a wannan halin hukuma ce za ta nemi wanda zai tsaya ma kai da ake karanka kafin mu barka ka tafi sai ka kawo wanda zai tsaya ma kuma wanda zai tsaya ma din daminul haq zaka kawo wanda zai tsaya ma a haƙƙin ne daminul mali wanda zai zo ya tsaya ya ce na tsaya masa akan idan ya gudu ni zan biya wannan haƙƙin shi kenan a ka sallame shi tafi ba ba daminul waji ba daminul yawwa tunda haƙƙin ya kusa nuna yanzu idan ya gudu bawan Allah ne yana kawo shaida ana yanke hukunci wannan laminin sai biya in ko bai gudu ba ya biya kuɗi kaga wancan kenan inda an kawo shaida ɗaya to yanzu a yau karatun da muke wa daminul waji alaman ankara da'awam ri'in khashiyata Allah ya hadura yau ko muna magana akan mutumin da an kawo ƙaran shi akan ana bin shi haƙi sai ya inkari ya ce ba a bin shi kaga dama albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar ko zamu juya wajen wanda ya kawo karan mu ce kana da shedu sai ya ce eh ina da shedu amma shedun na suna wuri kaza kaga dole za a ba bar lokacin da zai je kawo wannan shedan amma yanzu kaga ai ba sheda ko daya ba wata alama kawai dai yana kara ne ba to yanzu a wannan halin za mu sallami wanda ake kara ya tafi ne ya ce a'a wa baminul wajihi sai ya kawo mai biyan fuskan shi tun da yanzu ai mutumin nan ya yi ƙaran shi kuma ya ce yana da shaidu ta yiwu mu bar shi ya tafi bayan an ji an kawo shaidun a neme shi a rasa saboda haka sai ya kame belin fuska wanda zai ce mana ranar in ta yi ni zan kawo shi shine wa zamin waje alaman ankara alaman aka ankara da'awan ri'in akan wanda yayi inkarin da'awa na mutumin da yayi karan shi yayi karan shi yayi inkari kana da shaida yace yana da shaida za a diba mar lokaci to sai ya kawo ainihin wanda zai biye ni fuskar sannan za a bar shi shi mudda alaihi me yasa za a yi haka yace khashiyata Allah ya hadura saboda tsoron kar a je ranan da wannan ya kashe rushi din kuma bai zo ba kaga zai sake mai da hannun agogo baya kenan saboda haka ya kawo terminology amma wannan duka zai faru ne min ba'di ta'jilin li hazal mudda'i bayan an ɗibi lokaci ga wannan mai ƙaran ba wai kawai kana da shaidu yana da shaidu to shikenan zan je in kawo shaidu sai a ce kawo mai biyan fuska ba a shaidun suna ina yaushe za ka ka shaidun kuma iya wani ajali ne ya kamata a ɗiba masa a irin wannan ainihin shari'an shine min ba'di ta'jili li hadha al-mudda'i bi qadri mastahaqqa gurgurdan abin da ya cancanta fi ma yadda yi cikin abin da yi da'awa kaga ai mun karanta babu ta'jil ko abu kaza za a diba mar kwana kaza abu kaza kwana kaza to sai mu duba mu ga a wannan jesin da suke yi kwana nawa ya kamata a diba mar kafin ya kawo shedin ka shigo akwai guri ai kwana nawa ya kamata a ɗiba mar kafin ya kashe din sai a ɗebi iya gwargwadon kwanakin da in alkali ya duba iya gwargwadon nisan shedin dama in ya yi dawon shedu mai nisa sosai ma ba zai yiwu ba a kama mutumin nan a riƙe za a duba gwargwadon inda shi ba a takura shi ba kuma ba a takura shi wannan wanda ainihin ake kara ba bayan an ɗiba mar wannan ajalin shi wanda ake kara sai a ce to ba za mu bar kawai sai ka kame belin fuskanka wanda ranar in ta yi zai kawo mana kai to yanzu a nan idan ya je ya nemi mai belin wanda zai zo ya tsaya mar ya ce zai kashin bai samu ba fa shine yace wakila in lam yulfi man yadmanuhu lil khasmi lazimhu wala yusji wala yasjunuhu in lam yalfi in lam yulfi idan bai samu man yadmanuhu wanda zai tsaya mar din ba fa to kila sai a ce lil khasmi abokin rikicin sai a ce mishi to wane aiki ya same ka lazimhu ka lazimce shi ka rike shi har karka je sai ka kashe da mu neme shi mu rasa yanzu sai ka san yadda za ka yi ko za ka samar wasu yaji na su rika bin shi ko za ka yi ka san dai yadda za ka yi amma wala yasjunuhu kawai akan kara ba shi da alkali ba zai kama mutum ya kulle ba yawwa da fari za a nemi wanda zai tsaya mar fuska idan bai samu ba sai a cewa mai karan to yanzu ne mu muna jiya ma kar ka je ka sha wahalan kawo shaida ya gudu ka rasa shi amma kuma wannan karar ta ka karfinta bai kai mu kama shi mulki ba saboda haka lazimu ka lizimce shi lizimcen kuma kai ka san yadda za ka yi shi mai karin zai ba hukuma ba to me karan mana hukuma kan kafin ta kama mutum karfi ai sai an samu dalili mai karfi kawai ai wani dan mugunta ma zai ce wani sa kamuwa ne a rufe kawai je kai kara kana da shi da ake ina da shi suna auno abin kwana uku a kwana uku nan ya san ya garke shi in ya je bai samu shaidan bai zo aka watsar da karan kaga ya ya tushe shi saboda haka ba za a kama shi a rufe ba wannan kauli na ibn qasim kenan wa ashabu amma imam ashabu shi cewa ya kaba kawai ya hukunta bidamini waje dole sai ya kawo mai ainihin belin fuskan shi din nan alayhi akan shi hatiman yace wajibi ne sai ya kawo kaga kenan anan yana nuna cewa in fa bai ka ba dole an fi shi kuma malamin yace wa bi qaulihi kafa yanzu hukunci ana yi ne bi qauli da maganar ashabu saboda mafi yawan mutane marasa gaskiya ne wani dama yana zaune ne dan an yi shiru ana ganin shi daga ya ji abin ta tashi kawai sai ya gude ta koroji saboda haka kawai ashabu ya ce matukar indi har mai kara ya ce yana da shaidu suna kusa to kawai a kama shi a rufe amma sai dai shi ma maganar ashabu akwai ainihin bayanai kafin a kama shi a rufe sai idan shaidun suna kusa sannan kuma sai idan shi mai karin ya rantse yana da shaidun kafin a kama shi a rufe sai suna kusa ba zai bata lokaci ba kuma ya rantse idan shaidun suna nesa to za a ba wa shi wanda ake karan rantsuwa ne sai a sallame shi in an samu shaidun a kamo shi eh ciwon ne ya kan zai da ya rantsi akan ba abin shi kai shi ba ya inkari ba ya rantse ba abin shi in ya rantse ba abin sai mu bar shi amma ba an kashe din dole an yanka ta ta zai zai dawo shi kuma wannan ya rantse akan cewa yana bin shi sannan mu ka sannan ainihin mu kama shi mu rufe kuma in shaidun suna kusa kenan aha wa yabra'u alhamilu bil waji mata ahdara madmunan li khasmin mayita yace alhamilu bil wajhi wanda ya belin fuska dama mun ce beli kala uku ne ko akwai daminul mali akwai daminul waji akwai daminul talabi to daminul waji kam shi dama aikinsa in ya kamo mutumin ya kawo mana kotu ya makara shi ga kotu ai an gama ko to irin wannan daminul waji din wanda ya belin fuska ya bura'u yana kubuta mata duk lokacin da a habara mazumunan ya halarto da wanda ya yi beli ɗin likasimin zuwa ga wurin husuma ɗin mai yitan a mace ya rasu ne kawai da aka ɗauki gawan ya ce to sai mu fita kotu ko a kotu kuma ya ce a to na yi belinsa zan je in kasa ni biyan kuɗi ne dole in je in tabbatar da cewa wane da na tsaya mai ya rasu shi kenan kwarai aka ce ya rasu ya gawo suka ce za a iya cewa man ba ya gawa buɗe a gani da can a garin nan an je junction nan abin nan ba ana buɗe fuska a gani ba saboda a tabbatar da gawa ne to matukar in je ka kawo ka tabbatar da cewa ya mutu shikenan ka kubuta in kuma wani gari ya mutu ma ka kashe du su tabbatar da cewa wane da na tsaya mai ya rasu yawwa amma ba zai taba yiwuwa ya rasu kawai ka zo kotu ina mutum wallahi mutum baya nan ko ban gan shi ba ko kaza dole sai ka biya amma matukar ka zo ka halarto da shi a mace kuma muka tabbatar da mutuwan nan ya faru ne kafin lokacin da ka ɗauka to yanzu ka kubuta aha aha وآخر السائل للإرجاء wa akaru sa'ila lil irja'i malamai sun jinkirta ko kuma hukunci ya tabbatar da cewa a jinkirta wa as-sa'ila lil irja'i wanda ya roki a saurara mishi kal yaumi kaman kwana ɗaya kaga tashbihin ya sa har kwana biyu indal hukumi bil ada'i yayin da aka yi hukuncin ya biya kuɗi yanzu misali an yi ƙaran shi ya yi inkari an ka shaidu an yi tafkiyar shaidu an yi izar ɗin shi an kai shi bango cewa ya tabbatar da yanzu kan hukunci ya tabbata a kan shi da cewa dole sai ya biya wannan kuɗin kaga yanzu an gama yanzu kawai ana ana ainihin ana hu- an an hukunta cewa dole ne yanzu ya ka kuɗin bawan Allah ne ya bashi ko ya ka haƙƙin shi ya bashi sai ya roƙi a jinkirta mar zuwa kwana ɗaya to yanzu a nan malamai sun tabbatar da cewa tun da ya roƙi lokaci lokacin kuma kaɗan ne bai wuce kwana ɗaya ko kwana biyu ba to a jinkirta masa amma ba wannan jinkirin zai zo ne in ja a fil hali bi ba mini a take idan ya zo da mai tsaya mar mai tsaya mar ɗin kuma ba minul mali gobe za ka kawo kuɗi eh to wa zai tsaya ma wane to wane ka tsaya mar akan cewa in bai ka kuɗi gobe ba kai zaka biya eh na tsaya mar to yanzu da gobe ne zuwa jibi a saurara mar amma wa in lam yati bil hamidi bil mali fa idan bai zo da wanda zai tsaya mar wanda zai ce zai biya kuɗin ba fa su jin kawai za ka kama shi a garki shi Hassan ba shi babban